أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallaci da ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwa buba shango fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kitabu tauhid littafin babban malami a sheik al'allama muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yin lahadi dare na litinin wanda hakan ya yi daidai da 25 kenan ga watan ɗayan musulunci watan almuharram hijira yau na da shekara 447 daidai da 20 daidai ga watan bakwai na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen darasi na babu ma ja a filau babin da yake magana game da lau cewa ba don abu kaza ba da an yi kaza to idan abu ya faru kada a dinga sa ba don ɗin nan ba wannan tana buɗe ƙofar shiɗan kuma tana iya raba ɗan adam da ɗaukan ƙaddara abinda za ka ce ma sha Allahu fa'ala haka Allah ya so haka Allah ya aikata in na ɗaukan mataki ne sai a ɗau mataki nan gaba kare faru shi yasa tuntuntunin abin da ya gabata a baya musamman marar daɗi iya haifarwar ɗan adam ciwon zuciya kuma iya sahi cikin damuwar da ba shi da maganinta shi duk abin da ya faru to ba za a dawo a ce bibaro ba ya riga ya faru ya wuce lekaila ta sau alama fata ku Allah ya ce domin kar ku dinga samun damuwa cikin abin da ya wuce da abin da ya gabata shi ke ne ku fawwala wa Allah idan ɗaukan mataki ne a ɗauka domin a kare gaba amma da ka yi kaza ai da ka yi kaza da abu kaza bai faru ba to wannan manzala ce tuftahu amalu shaitan hakan iya buɗe ayyukan shaitan Allah ya mana tsari ga shaitan inda za mu tashi a yau insha Allah shine babu annahi min sabbin rih babi game da hani game da zagin iska ba a zagin iska kuma wannan shine darasin mu na 34 a wannan littafi insha Allah babu nahayu an sabbin rih ita ristuwa wannan iska tana da sunaye guda biyu a larabci akwai rihu akwai riyah in ya zo da riyahu to iskar rahama kamar iskar da take tasowa kafin saukar ruwa iska ce mai zuwa da albishir na alkhairi rihu kuma ita ce iska mai zafi iska mai tayar da hankali yasa Allah ya amfani da irin wannan kalmar wajen halaka kafiran annabi hudu da yake charihun fiha azabun dalim iska aka turo musu baka mai dauke da kura ta musiba wanda hakan ya zama ajalin su gaba daya amma qur'ani iya amfani da wannan kalmomi guda biyu koriyahu korihu idan rihu ta zo to iska azaba mai tada hankali idan riyahu ta zo iska wanda take kunshe da rahama da jinkai an fahimta kun ga bisa al'ada ita iska wanda ta ƙunshi rahama da jin ƙai ai ba za a zage ta ba ai so za a yi mata zo ai domin alkhairinta to iska wacce take ƙunshe da azaba da tashin hankali to ita ma an yi hani a zage ta ana gane ko yasa sunan yazo da arrihu ana iska mai tada hankali in ta zo to ba zagi ake yi ba akwai abin da zaka faɗa a matsayinka na musulmi wanda manzon Allah ya koya maka sallallahu alaihi wasallam maliki cewa an ubay bin ka'ab daga sahabi ubay bin ka'ab wannan sahabi babban sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji daɗinsa ubayyu iya cikin mahaddatan alkur'ani tun lokacin manzon Allah yana nan a duniya iya cikin hafizan alkur'ani mai girma akwai wani lokacin da suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ke ce ubayyu Allah ya ce ka karanta mun qur'ani suratul bayyina lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab shi ubayyu abin da ya bashi dadi a zuciyarsa yace sammani la ya rasulullah yanzu manzon Allah har Allah ya kama sunana yace kwarai da gaske Allah ya kama sunanka yace ka karanta min Qur'ani suratul bayyina ko sai kama kuka domin jin dadi wanda har Allah ta'ala yake bada umarni a faɗa masa ya karanta alqur'ani to daga wannan daraja ce wannan farla ce kuma iya cikin hafizan alqur'ani da manzon Allah ya ji ku yi qur'ani a gunsu tun manzon Allah iyanan sallallahu alaihi wasallam to ubay bin ka'ab yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce karatun iya shafi littafi na 83 ƙarshen feji na 83 wadda ki shi da larabci ya rubuta nambobin ya sa da yawan kuna ji ke dan baku halar ganewa da larabci ya yi abin nan nambobin shi ya sa amma feji na 83 ne yawa la ta sabbin riya la ta sabbin riha kai la ta sabbin riha manzo Allah ce kada ku zagi iska iska ko ta zo ta cire ma rufin gida ko ta zo ta harbutsa ma lissafinka ko ta yi kace-kace da wani al'amarinka to bakinka ya kame kare ya zagi ana fahimta duk abin da iska ta ma na ta'adi da barna da kake gani a zahiri to karka yi zagi fa'iza ra'aitun ma takrahun ma'aikin Allah ce idan kun ga abin da kuke kyamar faruwarsa kun ga iska ta taso ko baki ta yi baki haka faƙulu ku ce Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih ya Allah muna roƙonka alkhairin da ke kumshi a cikin wannan iska an gane ku wa khair ma arsaltaha ilayhi ko da kuma irin alkhairan da ka turo ta da shi ko wa khaira ma fi haka da alkhairin da ke cikin ta wa khaira ma umirat bihi da alkhairin da ka umarce ta da shi wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih ya ubangiji muna roƙonka tsari game da sharrin da ke cikin wannan iska wa sharri ma fiha wa sharri ma umirta bihi da sharrin da ke cikinta da kuma sharrin abin da aka bata umarni a kansa wannan shine addu'a da mutum zai Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma umirat bihi sannan wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi wannan shine addu'ar da zaka yi kuma sai Allah ya haɗa ka da alkhairin ta din kuma sai Allah ya tsare ka daga sharrin ta din kuma gashi dadin dada ka raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu lada an bayyana wannan ya kamata mu haddace musamman yanzu lokacin damana ne ana fama da iska kowa ya kokarin haddace ko iyalanka ga ya musu haddace ko baka na saka iska ta taso to wannan addu'a za su kowa ya karanta wannan sahahu at-tirmidhi imamu tirmidhi ne ya inganta wannan hadisi fihi masail annahayu an sabbin rih shari'a ta yi hani game da zagin iska ba a zagin iska zamani ma ba a zaginsa kai zagi ma kwata-kwata a shari'a ba shi da ba shi da bigiri ba shi da mahalli ba shi da wani guda aka ce a yi zagi babu an fahimta har ma ma'aiki ke ce sibabul muslim fisik ko fusuk wa qitaluhu kufr zagin musulmi ha kawai fasikanci ne fita daga yi wa Allah da sannan fada da shi kuma iyakai mutum zuwa kafirci amma yanzu bakunanmu ya cika da zagi wanda kake da haƙi a kansa da wanda baka da haƙi a kansa zagi kuma mu talakawa ba fata ba wallahi akwai yiwuwar ciko zai biyo gyartai kun ga duwannan shugabannin da ake ganin suna zalunci suna abin da suka ga dama to har in an je lahira Allah ta'ala ya kwaci haƙƙinmu a gonsu an ba mu to mu ma duk wani zagi da muka yi wallahi sai an dauki haƙƙin an ba su domin Allah ba azalimi bane ana fahimta shugaba duk fadircin sa ba a zagin sa manzon Allah ya ce idan har ba ku iya karbar haƙƙin ku dake gare su to ku barwa Allah Allah zai kwata muku lahira ku kame bakin ku amma yanzu da wanda ya cancanta a zaga da wanda bai cancanta ba zagi har matattu ma zagi yake yanzu to lalle ilalla duk babunka duk talaucinka in dai ka zagi mutum bai yafe ma ba wallahi sai Allah ya kwaci haƙƙinsa a gunka a gobe alkiyama an fahimta da kyau ko saboda ka mukabe ba kunu ba a zagi ka yi nasiha ka yi addu'a in abu ya fi ƙarfinka ba za ka iya nasiha ba ka yi addu'a kansa ka zaɓa ka nemi Allah ta'ala ya ƙwatar ma haƙƙinka in an cuce ka amma ba a zagi amma da yawa yanzu zagin da ake to sai ka cinye haƙƙinka ma ka ɗora kanka ba shi kuma shi zagin nan iya cikin ai abu na na cin mutunci ai iya cikin abin da manzon Allah dab da ƙarshen rayuwarsa ya hana musulmi abubuwa guda uku ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaikum ma'aikin Allah aje ban kwana bai kwana 83 ya koma ga Allah ba ya fada duniya wannan dokar cewa jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a junanku kar ka yadda ka zubarwa da wani jini kar ka yadda ka ci dukiyar wani ba da haƙƙinka ba sannan kar ka yadda ka cewa wani zarafi Allah bai yafe wannan ko manzon Allah ya ce idan an ji alkiyama da ladanka na sallah da zakka da azumi da duk wani aikin alkhairi da kai to da shi za a dinga ɗauka ana biyan bashin wanda ka zaga wanda ka ciwa mutunci wanda ka ci dukiyarsa baka biya ba da wanda ka zubi da jininsa haka kawai da gyararren ladanka za a dinga biyan bashi kaga idan baka so ka dinga asarar ladan ka kame bakinka kai shiru an bayyana wannan dama an ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya imani da Allah da alkiyama fale ul khairan aw lisut idan zaka yi magana ka faɗa alkhairi idan har ba alkhairi bane a bakin kai shiru wannan shine kaida da zamu zamu dau izina da koyar aiki da wannan hadisin da a zauna lafiya ba wata husuma ba zuwa kotu hukumin 'yan sanda babu duk akasarin bala'in da yake ciki akwai baki ne jawo shi ba harshe ne jawo shi da kun hutar da su barista ba ko ba zuwa wajen alƙalai da sauransu in dai kowa zai kame bakinsa amma duk abin da kita da husuma da hayaniya da fada da rigima da zub da jini ka hicce sai cikin ɗari baki ne ke jawo saboda ka mu kiyaye bakunan mu sai mu zauna lafiya maliki cewa a fihi masail annahayu an sabbir rih hani game da zagin iska asaniya al-irshadu ila al-kalamin nafi' shari'a ta nusar da kai game da magana mai amfani da zaka faɗa an kaga iska ta taso izar al-insan ma yakrahu idan dan adam ya ga wani abu da zai tayar masa da hankali to shari'a ta ce ga abin da zaka faɗa shine waccan addu'a din ana gane ko asalisa al-irshadu ila annaha ma'mura ita ma iskar umartar ta aka yi ba ta da ikon kanta yi ita ma kanta umartar ta aka yi Allah ne ce je kiki abu kaza agu kaza iska ba ta ta tahi da raɗin kanta ba rana wata taurari sammai kasai duk abin da ka sani to ma'amura ma'amur ne ba abin da zai sai da umarnin Allah an fahimci wannan duk komai iya karkashin gidabbirul amrai fasirul ayat Allah ne ke dabbara shi in yayi abu kaza da izinin Allah yayi hatta wannan gajimare da zai taso ya zama adiri a yi ruwa to da izinin Allah ne Allah ne ya san iya inda ruwan zai sauka wa zai amfana lita nawa za ta sauka Allah ya san wannan wanda ba za a yi ruwan ba ma Allah ya san ba za a yi ba kuma ba za a yi ba saboda duk wani abu da kake gani iya yi to da da izinin Allah yake ku duba wuta duk balbalin bala'in ta lokacin da aka jefa annabi Ibrahim alaihi salam Allah tsawa ya mata kuma yace ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya kyauta ke zama sanyi-sanyi mai aminci ga Ibrahim alaihissalam shi ke nan magana ta gari sai ta zama to sanyi annabi Ibrahim yake cewa bai taɓa jin daɗin rayuwa a duniya ba kamar lokacin da yake cin wani wutar har ya koma ga Allah a duniya dai bai taɓa jin daɗin rayuwa irin wani lokacin kaga bala'i ma iya zama bala'i da sanin Allah an fahimta in Allah ya so ya ga abu ya taso kamar zai halaka ka sai Allah mai da shi alkhairi nawa ake ba zai su kirgo ba shi yasa kun ga addu'o'in nan ku rike su addu'a ta asaba wal masadin zikirin da ake na bayan asuba da bayan magriba ku rike su sannan ku dinga yawan karanta alqur'ani lokaci bayan lokaci kar ka yadda gari ya waye rana ta fada ba karanta alqur'ani ba kana musulmi kar ka yadda da wannan rayuwar kar ka yadda kai kokari ko aya goma goma ko 20 20 kana karantawa a matsayinka na musulmi in kana da nauyi wajen karanta alkur'ani ga malamai na ga ɗaliban ilimi na su koya ma su koya ma kana yi wannan shine rayuwa ta addini iya sa kullun zuciyarka da zamto ba ta da nauyi duk abin da ya taso ma sai Allah ya shiga al'amari amma ka zauna din nan haka kawai kai musulmi ne sai dai kai sallah ka fice ba ruwanka da azkar ba ruwanka da karatun alqur'ani wannan rayuwar ba ta da kyau kuma idan ka samu dama ka dinga kokarin alkhairi duk kankantarsa yi ma iya tare bala'i sannan ka dinga kokarin yin azumin nafila ko da a wata ne shi ma wani iya ƙara lafiyan jiki kuma iya ƙara matsaro a gun Allah wannan duka shine abin da zaka hauka ka samu nutsuwa a rayuwarka ta duniya ana fahimtar wannan sai malaki cewa a arabiya annaha qad tu'mar bi khairin wa qad tu'mar bi sharrin ita iska wani lokacin za a bata umarni da ta yi alkhairi wani lokacin za a bata umarni ta yi shari Allah babu da bai iya ba as-salisa al-arishar ila anha ma'mura ita iska ita ma umarta ta ake an gane ko ita ma kadda duk abin da za ta yi umarni Allah yake bata sai ya ce ta yi sannan ta yi yawa babu qaulullahi ta'ala babin fadin Allah ta'ala ne yake cewa yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya yaquluna hal lana min al-amri min shay'in qul innal amra kulluhu lillah yakhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحيس ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور سورة آل عمران آية من نمبر تدريد همسن دهولو الله تعالى يكي تشيوا باب فدين الله تعالى يكي تشيوا يظنون بالله غير الحق suna yi wa Allah zato zato ba na gaskiya ba da munafukai da mushrikai suna yi wa Allah mummunan zato kamar Allah ba zai taimaki masu imani ba kamar Allah ba zai taimaki sunnar manzon Allah ba kamar Allah ba zai taimaki masu rauni ba duka wannan zato ne na munafukai kuma zato ne na mushrikai an fahimta suna zato mummunan zato zato wanda ba na gaskiya ba zaton mutanen jahiliya yaquluna suna cewa hallana min al'amri min shayi hallana min al'amri min shayin shin mu ma da an ba mu dama mana da sai game da wani yaƙi da za a fita mu ma a ce mana a nemi shawarar mu mana an bayyanta manzo Allah idan ya ce a zo a fita yaƙi shikenan sai munafikai su koma gefe to mu ma me gudun me za mu ce wata dama aka ba mu sai ma'aikin Allah Allah ya ce ka ce musu qul innal amra kulluhu lillah ni ma a matsayina na manzan Allah duk adu al'amarin iyagun Allah sai dai a ce na yi kaza ko na bar kaza ni ma ban da wata abu daga ra'ayi na ban da shi duk abin da ya faru to Allah ne ban umarni mu yi ya kufu na fi an fusihim Allah ce su wannan munafakai suna koye abin da ke cikin rayukansu ma la yi budu na laka abin da ba za su bayyana a gaban ka ba wai ba a ba su dama su yi magana ba a dama zuciyar a kasanta akwai ƙiyayyar manzan Allah da musulunci a baki ne ake bayyana kamar ana tare amma a zuciyar ba a tare yasa Allah ke cewa yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim za su faɗi magana a baki amma a zuciyarsu ba haka take ba haka suke zaune da manzon Allah aka dinga faman nan har a je yaki da su har a yi zaman jin wahayi da su amma zuciyarsu tadmanul kufr ta kunshe kafirci Allah ya tsare mu da munafirci yasa azabar munafikai kuma tafi kowace azaba girma a lahira innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su suna can karkashin karkashin wuta karkashin wuta duk wani kafiri ma iya sawan su azaba amma ko munafincin kala biyu ne akwai kufurul amali ko kuma akwai kufurun itikadi akwai kufurul amali kufurun itikadi kafirci afuran nifaqul itikadi din irin munafircin su Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da mabiyansa to irin wannan munafircin shi zai kai mutum karkashin wuta amma munafirci wanda na aiki ne ko magana ba na zuciya ba to bai kai hadarin wancan na farko ba kamar yadda kafirci akwai kufurin duna kufurin haka ma nifaqun akwai asgar akwai akbar amma da asgar ɗin da aka bar ɗin duk musulmi ke ya guje su ba su da alkhairi an fahimta shi yasa ce yake ce ayatul munafiq salas idza hadasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina kana munafiki iya da alamu guda uku da ake gane shi in zai yi magana yawanci ƙarya yake idan an yi alƙawari da shi zai saba idan an aminta da shi zai yaƙi shi to wannan kufurul amali ne ba nifaqul amali ne idan mutum iya son Allah iya son manzon Allah iya wannan ɗabi'un to munafircinsa bai kai wancan ba babban munafirci shine mutum ya ɓoye kafirci a zuciya bayyana musulunci a baki ya ɓoye ƙin sunna ƙin musulmi a zuciya an fahimta ya bayyana a baki ko ya ɓoye ƙaunar kafirai a zuciyarsa kuma da son musulunci a baki wannan shine munafirci mafi haɗari Allah ya raba mu da duk guda biyun gaba da sai malik ke cewa ya ƙuluna fi an fusi ya kufuna fi an fusihim ma la yabudu lak suna ɓoye abin da ke cikin rayukansu abin da ba su bayyana gare ka ba ya ƙulu da suna cewa lauka na da namina al'amri da dai a ce an nemi shawararmu mu ma an ba mu wata dama ta magana ma ƙutil na hahuna ai da ba a kashe mutane a nan ba in an je yaƙi musamman an kashe musulmi ba a samu nasara ba ai da an ba mu dama mu yi magana ai da ba a kashe mutane ba ai da an ce mana kaza da an ci da an nemi shawararmu ai da ba ai kaza ba ai kaza ba shi ne lauka da lamin al'amur shi ma kutila hahuna sai Allah ta'ala ke ce a faɗa musu ƙullau kuntun fi buyutiku labarar zallari na kutiba alhimul ƙati ko da kuna gidajenku inda Allah ya ƙaddara wa mutum mutu wala su ya mutu ba wata dabara ba su yi an fahimta shi ne la haula wala quwwata illa billah babu dabara a gunka babu wani ƙarfi sai ga Allah a yan watannin na ƙasar da mun ga ishara yi turakun al'umma guda uku wanda Allah ta'ala ya sanya su ne jagororin al'umma a duniya to kowane ɗaya daga cikinsu Allah ya nuna ikonsa a kansa kaga idan ka ɗau marigayi Dr. Idris Abdulaziz malami ne na addini masani wanda ya ƙoƙarin tsayawa a kan tauhidi to Allah ta'ala ya ɗauki shi ya mutu kwanan nan idan ka duba an kuɗi iya hana a mutu da alhaji amin ɗanta da bai mutu ba ga mulki shugaban ƙasar da ya shugaban ƙasa a soja ya a fara hula a sau biyu shi ma Allah ya karɓe shi an fahimta kaga duk wanda Allah ya kaddara wa mutuwa ba wanda zai zauna in ka ganka a rayu kwanan ka ne bai kare ba amma daga zarar abin da Allah ya eba maka ya kare wanda za ka tafi zo ga Allah ko da jinya ko babu ko da lafiya ko babu haka za a tafi yasa Allah ya ce a faɗa musu duk masu wannan magana ce da an nemi shawaran mu da an ce kaza da ba ai kaza ba Allah ce duk wanda na na nayi dora masa zai mutu din wallahi sai ya fito la barazal ladina kutiba alaihimul qatl ila madajihim he sun taso daga makoncin sun gogun da za ka yi su wal yabtali Allahu ma fi sudurikum Allah zai jarraba abin da ke cikin kirazonku ma'ana zai jarraba ku da imaninku ya ga imaninku yake wali mahisa ma fi qulubikum kuma Allah iya cewa ayi yaki ko ayi wani aiki na addini domin ya tace a gane masu imanin gaskiya da masu imanin ƙarya wallahu alimun bi zati sudur Allah shine mafi sani game da abin da kirazon suka boye an fahimta kun ga yanzu mutum iya zaune fa sai ya tashi garin tsallaka titi abin hawa ya bige shi inda ya san haka za ta faru zai tashi ba zai tashi ba wani zai fito daga gida sai dai a dawo da shi inda ya san hakan za ta faru zai fita ba zai fita ba to haka Allah yake duk abin da ya kaddara wa dan adam sai ya je kansa baka da wata dabara baka da wani wayo an fahimci wannan suratu al-imran wa qawluhu azannina billahi zanna saw su dai waɗannan munafukai da mushrikai su ne masu mummunan zato game da Allah suna zato mai muni game da Allah alaihim da'iratu sau sakamakon mummunan zatansu iya ga kansu mummunan zatansu da suke yi sakamakonsa na muni kansu zai dawo ba zai shafi kowa daga cikin musulmai ba qalbun lakayyim fi ayatul ula ash-shaykh ibn lakayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama yake cewa a waccan aya ta farko da cikin suratu ali imran fussir hadha zan wannan zato an fassara shi da cewa bi annahu subhanahu zatan da suke domin shi Allah subhanahu wataala la yansuru rasulahu wai ba zai taimaki manzonsa ba wa anna amrahu sayyad sayyad mahilu cewa al'amarin manzon Allah ba zai ci nasara ba zai rushe wannan shine zatan munafikai shine zanna sauyi din sana zaton manzan Allah Allah ba zai taimake shi ba sannan kuma duk abin da ya sa a gaba ba zai ci nasara ba wannan shine mummunan zaton da Allah yake bayyana mana wanda suka ɓoye a cikin zukatansu to in ba Allah ba waye zai baka labarin abin da ke cikin zuciya sai Allah subhanahu wataala abin da ke cikin zuciya to Allah sai ya baka labarinsa mu duba annabi Musa alaihi salam lokacin da fir'auna ya tato matsafa akan azo a kure annabi Musa alaihi salam annabi Musa da ya ga sun zo sun saki kayan tsafinsu ilayoyinsu gurayensu igiyoyinsu na tsafi to kasan ɗan adam sai annabi musa ya ɗan ji wani abu a ransa na shakka shi ne fa'aujasa fi nafsihi kifatan musa ai fa'admara fi nafsihi annabi musa ya ɗan tsorata amma a ransa amma sai da allah ya fito da labarin zuciyar annabi musa yake faɗa mana to kai kuma me za ka yi kuma ka ɓoye wa Allah Allah bai sani ba babu shi duk abin da za ka yi Allah ta'ala ya sani sai dai ya rufa ma asiri in ya so kuma ya yafe maka amma ba abin da za ka yi ka ɓoye wa Allah babu shi tun da hatta labarin cikin zuciyar annabawa Allah yake ba mu labarinsa to ai kai ne min babu aula akan Allah ta'ala ya fai ya bayyana duk abin da kake ciki sai malik yake cewa wa fassira bi annama asabahu kuma suna fasara cewa duk abin da ya samu ɗaya daga cikin sahabbai lam yakun bi qadri Allah hikimati ai ba kadaran Allah bane ko gangancin su ne ai sun san kafirin sun bukar musu ai sun san suna da makamai suka je suka yi kansu ba sa kara abin da kadarar Allah da hikima sa'a ke su ce kawai sakacin su ne ko rashin karfin su ne fassira bi inkarin hikima an fassara wannan zaton da suke wa Allah mummuna da inkarin hikima daga cikin irin hikimomin Allah ta'ala Allah ta'ala zai sa a rinjaye musulmai a gun yaƙi domin wata hikima ta sa ai abin da ya faru a Uhudu farkon yaƙi musulmai suna cin nasara farko an har har kafiran ma sun fara guduwa to Allah sai ya juya nasarar yadda me da ita gun kafirai saboda me saboda sun saba umarnin manzon Allah akwai wasu mutane guda 50 da wani abu ko da uku ko da bakwai manzala ya dora su a wani dutse yana ce masa dutsu ruma jabal ruma iyanan kusa da uhudu din an bayyana duk wanda je ziyara ba makin ya tambaya za nuna masa shi babbe ni bai ba shi da nisa da dutsen uhud yace ku tsaya anan ko kun ga an yi fata fada da mu kar ku sako daga dutsen ko kun ga mun tisa kafiran sun gudu kar ku sako sai in na ce ku sako ku sako manzala ibo ta tawaga ya dora su a wannan dutse aka ji aka ci gaba da yake su kuma suna kan dutse da sai ga arna sun fara gudu sun fara yadda makamansu sai suka ce a mu sauko mu sauko ce she shugaban su shine a wannan Abdurrahman bin Jubair shine shugaban su da manzala ya nada masa wannan shine shugaban ku akan dutse sai ce a manzan Allah ya ce kar mu sauko kar mu sauko sai suka ce a ai manzo Allah ya faɗa ka ne domin dabarar yaƙi tunda sun fara gudu ai ba wani abu musauko kawai wajen mutane 40 da wani abu suka sauko amma su shugaban da wasu tsiraru ba su sauko ba suna saukowa da kan dutsen akwai Khalid bin Walid a lokacin bai musulunta ba shine jagorar wacan tawagan ta kafirai yace dama matsalarsa a yaƙi waɗannan mutanen da manzo Allah ya tsora sa ka dutsen shine babbar matsalarsa amma tunda sun sauko shikenan sai ya ja wata tawaga ya zage wata kan dutsen ya fara gamawa da waɗannan tsirarun sannan suka zagayo sai suka sanyo musulmai ta baya suka biyo ta bayan musulmai waɗancan kuma da suka fara gudu da suka ga tawagar ƴan uwan sun dawo ta bayan musulmai su ma kuma suka juyo ya karɓa musulmai tsakiya daga nan shine dalilin da yasa aka kashe hafizan Qur'ani sama da mutum 70 sai Allah ta'ala yake faɗa musu dalilin da yasa ya haka wala qad sadaqakumullahu wa'adahu iz tahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbu Allah yace hakika ya gaskata alƙawarin sa iz tahussunahum bi'izni lokacin da kuke kashe arna al'a tahussunahum ay taqtulunahum alqatlun zari'a haka wannan imamu zamakshari ya fassara an fara kashe su sosai adadinsu da yawa an fara kashe su hatta iza fashiltu har lokacin da kuka samu rabuwar kai kaga Allah iya mai da mu wancan kadiya ta kan dutsen tunda shugaba ce kar ku sauko su ce hisan sauko shine fashiltu ku samu rabuwar kai wa tanaza'atun fil amr kuka samu jayayya wa asaitum min ba'di ma araku kuka saba bayan umarnin da aka dora ku aka kaga duk wannan shine sabab hikimar da yasa Allah ya dau nasarar da baiwa kafirai domin saba wa manzon Allah da aka yi wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan kun ga an fara yadda ganima an fara sun fara jefar da makamansu to wani abin da gani kuna so ku mallaka sai kuka sauko kuke dauka sai Allah ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai masu son duniya daga cikin ku akwai masu yi dan Allah masu son lahira summa sarafakum anhum liyabtaliyakum sannan Allah ya juya nasarar daga hannunku ya kai ta gunsu domin ya jarrabe ku amma sai Allah ce wala kada afa ankum ku je nafi mu kaga ya faɗa musu sababin ya musu faɗa kuma amma da ƙarshe ya ce ya yafe musu an fahimta yasa sahabbai sun fi kowa samun nutsuwa a wannan rayuwar sun yi wa Allah laifi amma Allah ya ce ya yafe kuma sai ne dama shi aka yi wa laifin ai kun ba wanda zai gafarta wannan laifin ba shi ba kuma ya ce ya yafe amma wannan shine dalili kaga Allah ya yi wa ya fidda wannan hikimar domin ya nuna wa duniya cewa ba wanda zai saba wa manzon Allah haka kawai ya zauna lafiya ba zai yi ba yasa Allah ta'ala yake cewa a falyahzaril ladzina yukhalifunahu yukhalifu an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun ali ka ja kunnan mutanen da suke saba wa manzon Allah su saba masa da gangan to ɗayan biyu zai same su ko fitina tun a duniya ta kama su ko kuma Allah ya jirkinta musu in sun ce lahira ya kama su da azaba shi yasa saba wa manzon Allah ba a wanyewa lafiya an fahimci wannan shi yasa ko a duniya tun a duniya Allah iya nuna ishara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce akwai wani a can baya zamanin da ya gabata wani ne Allah ya bashi mulki aka iya da karfin fada ji amma kafiri ne musulmai suna da rauni a inda yake bayan da za su yi shi yake cin mutuncin musulunci har abin ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi suna gani Allah ya tada wani kare ya zo ya hau kan mutumin nan ana ta dukan karen ana ta ture shi sai da karen ya zama ajalinsa kuma a wannan yinin sai da yi wa manzan Allah ya yi masa faɗa magana mai muni game da shi yasa duk wanda yake yi wa sunar manzan Allah ko manzan Allah faɗar magana marar kyau to Allah iya da makaman yaƙi da zai turo masa ko abu su gama da shi saboda ka ba a faɗa wa manzon Allah magana marar ladabi ba a yi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa duk wanda ya faɗa wa manzon Allah magana ta rashin ladabi to ko ya tuba ya kan shi ko ya tuba yace je tuban sai amfane shi a lahira amma hukuncin sa kisa a duniya ana ganewa saboda ka Allah ya nuna musu kan cewa ga dalilin da yasa ya kwace nasara a hannunku ya biyo kafe domin kun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne malike cewa suna inkarin hikima da Allah ta'ala yake sa a rinjaye musulmai a wani lokacin a kanta a yaƙi wa inkar an yutimma amr rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma suna inkari kamar Allah ba zai cika umarnin manzon sa sallallahu alaihi wasallam wa an yuzhirahu wa an yuzhirahu Allah ala dini kulli kuma suna inkari kamar Allah ta'ala ba zai daga addinin musulunci akan sauran addinai ba wanda ba na Allah ba wa hadha huwa zannu saw wannan shine mummunan zaton da munafikai da mushrikai suke yi allazi zannahu almunafiquna walmushrikuna bi da munafikai da mushrikai da suke shirka ga Allah subhanahu wataala irin wannan zaton suke wa musulunci da manzon Allah da musulmai wanda yazo cikin suratul fatih wa inna ma kana hadha zannu saw li'annahu zannu ghayr ma yaliqu bihi subhanahu dalilin da yasa ya zama mummunan zato domin zato ne da ba za a taɓa jingina wa Allah shi ba jingina wa Allah hakan ba zai taimaki manzan Allah ba zai taimaki musulunci ba shi yasa zama mummunan zato wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'adihi as-sadiq kuma sannan wannan zaton nasu ba zai dace da hikimar Allah ba ba zai dace da godiyan Allah da alƙawarinsa ba alƙawarinsa ko mafi zama gaskiya faman zanna annahu a yudilul batil alal haqq duk wanda yake zaton cewa ƙarya za ta rinjayi gaskiya idalata mustamirra irin jayar da za ta yi ta tafiya ba za a taɓa gane gaskiya ba ƙarya za ta mamaye gaskiya yadda mahilu ma'ahal haƙƙu au an kara an ya kuna ma jara bai ƙaba'ihi wa ƙadiri to wannan zato nasa yi ma ya zama zanar jahiliya ya zama zanar so zanar jahiliya bayan da za a yi ƙarya ta mamaye gaskiya a yi ta tafiya a ƙarshen duniya ba zai yi ba an gane ko kafin duniya ta tashi sai Allah ya bayyana gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli an fahimta da inkari kuma cewa duk abin da yake tafiya ma jara bi qada'ihi wa qudratihi duk abin da yake tafiya a duniya wai ba da kaddaran Allah bane ba da hikimarsa bane aw ankar an yakuna qadruhu li hikmatin baliga ko kuma suna inkarin cewa Allah ba shi da wata hikima isheshiya yastahiqu alaiha alhamdu wanda ya cancanta a godewa Allah akanta duk wannan zaton kafirai ne da munafukai da da da da, da mushrikai bal za'ama anna zalika li mashi'atihi mujarrada kai wannan sun ce da mushiyar Allah ce mujarrada son Allah ne tun tun azal haka Allah ya kaddara ba wata hikima a shi fazalika zanna alladhina fazalika zannu ko kuma zanna alladhina kafaru fawailun lil ladina kafaru minan nar wannan zato ne na kafirai kuma Allah ya ce bone na azaba ya tabbata da kafirai na wutar jahannama a gobe alkiyama Allah ya tsare ah wa aksaran nas mala yace mafi yawan mutane yazunnuna billahi ghairal haqi zanna saw suna yi wa suna yin mummunan zato zato wanda ba na gaskiya ba game da Allah fi ma yakatasu bihim cikin abin da yake bance su ai kamar abin da yake faruwa ne bara ne ko bariya haka na yawan tsadan rayuwa da kayan abinci da sauransu akwai wanda suka ɗebe tsammani ma kamar Allah ba zai wani abu akwai za ka ji manganun mutane to amma gashi nan ba a je ko ina ba yanzu kayan abincin gashi nan kullun sauka yake ko ba gwamnati bace ta saukar da shi ba wani mai kuɗi bane yace ya kare farashi Allah ne kawai yayi gashi buhun masara yanzu an ce bai fi dubu talatin da kaɗan amma bare yanzu dubu casa'in dubu ɗari yake to kaga duk wanda zai zai wajen wani abu ya zo ya kasa mayarwa Allah shi ya dinga wani analysis da kansa da kansa to iya cikin irin wannan hadarin zai fada wa munan zato game da Allah shi Allah ba a shiga al'amarinsa ya fa'alu ma yasha wa yahku ma yurid Allah iya aiwatar da duk abin da yaso ba wanda ya taba zaton cewa bana ba za a fi shan wahala akan bara ba ba wanda ya wannan zaton sai dai mu mun sani mu almajirai da sauran malamai mu mun san cewa wallahi ba wani abu da zai zo ya tabbata ba canji abun Allah babu shi duk wani ɗalibin ilimi da almajiri mumin yaƙinin wannan yasa kada wani abu dan ya zo a zamani ya tayar ma da hankali har ya baka da imani karka yadda qul innal amra kulluhu lillah duk al'amari iya ga Allah komai duk abin da kake zaton mai girma ne mai wahala ne to abun Allah bai isa komai ba kuma duk wannan abubuwan Allah iya sanya su ne domin ya yi alatin ɗinmu ba. Kowa ya sani cewa Allah bai halice mu don mu sha wahala ba. Allah babu manufarsa a wannan. Bai san wani abu na arzikin duniya bai shi da bukatarsa. Duk abin da ya girke na arzikin ƙarƙashin ruwa da arzikin sama da ƙasa duk da mu ya yi. Ba wani abu da Allah yake bukata na wani arzikin duniya. Tunda ya ce, Huwa lalai kalakala kun mafil ar jami'an. duk abin da Allah ya halitta don ku ya halice shi ba ruwan Allah da shi to amma me yasa wani abin zai zo ma zai zo wa al'umma da wahala sabo ne ke ja wannan walau an Allah ta'ala ke cewa da dai a ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu sai ce lafatana alaihim barakatun minas sama'i wal ard da dai a ce mutanen gari ko garuruwa za su tuba su yi takawa su ji tsoron Allah su daina fajirci su daina takabburanci su daina kaba'ir zuro Allah ya ce wallahi zan buɗe musu ƙofofin arziki daga sama haka Allah ya ce sai komai ya yi sauƙi amma walakin kazzabu ba a kazana bi makanu ya kasibun sun karyata Allah Allah ya ce a yi su ƙi Allah ya ce kar a yi sun yi yasa Allah ke kama mu da irin wannan abubuwan na musulma amma wallahi da kowa zai zama bawan Allah salihin bawa a karanta zunubai da komai sai ya zanto abundant komai sai Allah ya kawo mana shi ragdan ba wahala to amma abin da yasa ga gashi a ba kasar mu ake yin sa wahala ta hana musu ya zulmi ne ja wannan musiba zunubi ne in kuma dukkanmu ana ganin mu tuba din zai yi wahala to kai ka tuba sai Allah ya sauka ba rayuwarka Allah ba abin da bai iya ba in baka da ikon kowa ya tuba ya daina an ta faɗa an ta faɗa ba ba kai tuba duk abin da ya zama ka ba irin zunubi ne guje masa duk abin da ya saban Allah ne kaurace masa to kai sai Allah ya saba sai sama albarka a rayuwarka wani ya fi ka albashi amma ka fi gwanciyar hankali wani ya fi ka samu amma kai Allah ya toshe ma matsaloli kun san Allah ba abin da bai iya ba idan ya buɗawa na kana ganin iya samu iya samu kai ya fi ka samu to akwai yiwuwar Allah ta da zai buɗe mai wani ƙofofin kashe kuɗin wanda kai ko baka da su in Allah ya zo sai haɗa da wata mata 'yar boko eh haka dai mana sai ta ce duk hutun ƙarshen shekara ta je Dubai kai kuma ta ga bayar Allah ce yar karkara an ga kai ta Kano ma ya isa shikenan kaga duk abin da ka tara rabin shekara a wannan zuwa Dubai din da wai da cinye shi shi kuma wannan mai bayar Allah saliha mutum ya karkara kaga wannan matsalar ba ba wasu da ita an fahimci wannan ko kuma ta ce ita ba za ta salis ba sai dan kaza ba za ta takali ba sai dan kaza in Allah zo kai kuma taka saliha ta duk abin da ka mata da godewa Allah kaga samun da ya fi ka to ga hanyar zubewa sanan ya zo ko ‘ya'yansa a ce shi ya kai su can sai ya musu kaza sai ya musu kaza kai kuma naka Allah ta'ala ya sa duk abin da ya kawo sun haƙura sun yi tarbiyya sun yi karatu sun yi sai Allah ya toshe ma wasu matsaloli ya sa Allah ta'ala arziki a gunsa ba wai ɗaugayen kuɗi ya baka ba ko ta dukiya toshe ma hanyar matsala ma arziki ne toshe ma damuwa ma arziki ne an fahimci wannan to Allah iya da hikimomi da yawa da yake wa mutane arziki ko wadata ba wai sai ya ba su garin kuɗi ba mara yake cewa suna ganin cewa hakan ba da hikimar Allah ba ne ko Allah ba za a yawa ƙarya za ta rinjayi gaskiya sannan kuma duk abin da ya faru iya faruwa ne ba da mashi'a ba da madako da mashi'a ba da ƙaddaran Allah ba fa zalika zannu allazina kafaru ko fa waylun lil ladzina kafaru minan nar wa aksaru an-nas yazununa billahi ghayra al-haqqi ghayra al-haqqi dhanna saw fi ma yaktasu bihim mutane suna mummunan zato game da Allah cikin abin da ya shafe su kawai an gane ko wa fi ma yaf'aluhu bi ghayrihim cikin abin da kuma wadan suke aikatawa wala yaslimu min zalika illa man arafa Allah ba wanda zai kubuta daga mummunan zato zuwa ga Allah sai mutumin da ya san Allah wa asma'ahu wa sifatihi ya san Allah kuma ya san sifofinsa da sunayensa wa arafa mujib hikimatihi wa hamdihi kuma ya san wajibcin gode masa da kuma hikimarsa to wannan ne kadai zai kubuta daga yawa Allah mummunan zato amma idan mutum jahilin tauhidi ne to babu shakka iya cikin layin masu yawa Allah mummunan zato ya saka tahi ka kore jahilcinka wajibi ne domin kar ka zama ɗaya daga cikin masu yawa Allah ta'ala mummunan zato malike cewa a fal ya atani labib annasi li nafsi allabib shine al'aqil mai hankali ya kula annasi li nafsihi li hadha wanda yake wa kansa nasiha game da wannan wal yatub ila Allah ta'ala farko dai mutun ya tuba ga Allah in dai ka san kana yi wa Allah mummunan zato to ka bari ka tuba wal yastaghfiru kuma sannan ka nemi gafaran Allah min zannihi bi rabbihi zannas sau game da mummunan zaton da ka taba yi wa Allah ta'ala walau fatashad min a walau fatashad man fatashahu la ra'aita indahu ta'annutan anil qadf yace da za a samu wani wanda zai ki tuban ya zauna cikin wannan dattin na zunubi to za a ganshi mai ta'annutu ne ga kaddara ma'ana mai girman kai ne da kaddaran Allah suna cikin mutanen da ba sa daukan kaddara duk mutumin da ya ƙewa zuciyarsa fatawa ta tuba to za ka sami cikin masu yi wa Allah ta wurin kai an gane ko wa malama lahu ko kuma iya cikin mutane masu zargin Allah ka san daga cikin jahilcin mutane ma akwai masu zargin Allah ma Allah ma ana zargin sa dan me Allah zai kaza wal yazib billah ko a ce Allah Allah iya gani ko abu kaza ya faru wannan duk mutane jahilci da talauci iya ji ba su irin wannan mummunan magana to lalle duk mutumin da bai yi wa zuciyarsa kiyamul lalle ya tuwo ba to zai tsinci kansa cikin irin wannan bala'an wa annahu kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza har ma yake ganin shi a nasa ra'ayin da kaza da kaza ne ya faru ma da kaza da kaza ne ya faru famus a famustaqil famustaqil wa mustakthirun daga cikin mutane akwai masu karanta zunubai akwai masu yawaita zunubai wa fatasha nafsaka hal anta salim min zalika sai ma ka tambayi ranka kai kana ɗaya daga cikin da suka kuɓuta da wannan kowa yi wa kansa tambaya kana cikin mutanen da suka kuɓuta daga yi wa Allah mummunan zato ko kana cikin su idan kana cikin su gaggauta tuba kai istighfari an fahimta idan kuma baka cikin su gode wa Allah ƙara haɗe kafafuwanka akan tauhidi malik ya cewa fa in fa in tanjuminha tanjumin zi azima har in ka kubuta daga yawa Allah mummunan zato ka kubuta daga abu mai girma wa illa fa inni la iqaluka najiyan in kuma a'a kana cikin masu yawa Allah mummunan zato to ni na rabu da kai na kama hanyar tsira an fahimta masail al'ula tafsiru ayatu ali imran mun ji fassarar ayan cikin suratu ali imran asaniya tafsiru ayatul fath mun ji fassara ayar suratul fatih as-salisa al-ikbaru bi anna zalika anwa'un la tuhsar mun ji nau'i nau'i ne wa Allah mummunan zata suna da yawa nau'i ne da ba sa su kididdigo ba kowa da irin bangaren sa arabi'a annahu la yaslimu min zalika illa man arafa asma wa sifa wa arafa nafsa ba wanda zai kubuta daga yawa Allah mummunan zato sai mutumin da ya san Allah ya san sunayensa ya san sufofinsa sannan kuma ya san karan kansa shi waye babu ma ja a fi munkiri alkafar babi zai magana game da masu inkarin kaddara kaddara ta zo kana inkarinta ka ƙiyadda ita kuma kaddara nan tana cikin rukunin imani guda shida an tu'mina billahi ko wa rasulihi wa mala'ikati wa kutubi wa rasulihi wa lomil akir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri iya cikin rukunin imani guda shida dole sai ka yadda ka yi imani da wannan an fahimta laysa albirra an tawallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin kaga samu biyar can kuma a suratul qamar sai yake cewa wa kullu shay'in khalaqnahu bi qadr an fahimta yasa rukunin imani sun zo a qur'ani kamar yadda suka zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai da yawa da wanda suke inkarin kaddarar ma suna ganin kamar ba su yadda ma daga Allah take ba wannan kuma hadari ne iya iya jefa mutum cikin rashin imani wakala bin umar abdullahi dan umar ya ce wallazi nafsi ibn umar biyadi ina rantsuwa ga wanda rayuwar dan umar take gare shi shine Allah law kana li ahadihim mislu uhudin zahaban da a ce ɗayan su iya da kwatankwacin dutsen uhudu duk zinariya ne dutsen uhudu an ce abin da ya ɓoyu a ƙasa ya fi abin da ya bayyana girma an ce akwai wajen kilomita shida zuwa bakwai a ƙasa a birni banda abin da ya bayyana da ake ganinsa to da a ce duk wannan mallakinka ne kuma zinariya ne an fahimta sun ma'amfaka hufi sabilillah sannan ka ɗau wannan duka ka ciyar don Allah duka ba riya ba neman suna ba neman a zaɓe ka ka bayar don Allah kawai an fahimta to ma qabilahu minhu hatta yu'minu bil qadr dan umar yake cewa wallahi Allah ba zai karbi wannan aikin ciyarwa ba sai kai imani da kaddara ashe rashin imani da kaddara tana sa ka dinga aikin alkhairi ma Allah ba zai karba ba summa stadalla bi qawlihi nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kafa hujja da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al imanu shi imani an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akir wa tu'mini bil qadri khairihi wa sharrihi rawahu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi imani na farko dai an tu'mina billah kai cikakken imani zuwa ga Allah ka san Allah da siffofinsa da sunayensa kar ka zama tuma masu mummunan zato game da Allah ka san ayyukansa af'alullah ka san aikin da Allah ne kada yake yi ka san aikin da Allah ya yarda mutane kuma su yi duk wannan iya nan cikin babin tauhidi kamar arzutawa ba da haihuwa ba da mulki duk wannan Allah ne yake Allah bai yarda dan adam ya sa hannunsa a nan ba Allah wanda zai kalakakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum an fahimci wannan ka san dukkan aikin da Allah ne kadai yake banta da yin su ka yi imani da dukkan abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan wannan ga mala'iku halittu ne wanda Allah bai damu gansu Allah ya halice su da haske ba za saba wa Allah ba a siffanta mala'iku da mata ko maza ba za ka ce mala'iku maza ba ne ba za ka ce mata ba ne an bayyance wannan sannan suna akwai wasu wanda Allah ya bayyana sunayensu kamar jibril da mikal da israfil kamar raqib atid duk sun zuwa qur'ani an fahimta akwai kuma wanda Allah bai da masa sunayensu kai imani da su suna nan kuma la ya asuna Allah ma amara wa yafalu lama yumaru wa kutubihi kai imani da littafan Allah da ya saukar akwai wanda suka bayyana guda biyar ko akwai linjila at-taura zabura sufi ibrahim sannan kuma da alqur'ani an bayyana wannan a a taura an bawa annabi Musa alaihi salam linjila an bawa annabi Isa alaihi salam zabura an bawa annabi Dawud alaihi salam shi kuma annabi Ibrahim an bashi suhuf wa su takaddu ba kira shi littafi ba sannan ko manzon Allah an bashi alqur'ani sallallahu alaihi wasallam to wannan kai imani da su kuma amma qur'ani ne duk ya kumshe su yanzu ba za ka yi wani abu ka ce a hujja ta a taura an ce kaza ba wannan ya wuce ba za ka ce ai dalili na na gani a linjila ba babu wannan zuwan ƙur'ani ya tashi wancan daga aiki amma kai imani suna nan dole kai imani kuma Allah ne ya saukar da su an fahimta wa rusulihi kai imani da manzannin Allah akwai guda 25 da Allah ya bayyana a ƙur'ani ka san su da sunayensu an fahimta da kuma irin yadda Allah ta'ala ya turo zuwa ga al'ummatai daban-daban wal yawmil akhir kai imani da ranar alkiyama tana nan zuwa ranar ƙarshe ran da za a yi hisabi ran da mutane za su san matsayinsu ran da za a gane rayuwar duniya ta amfane ko bata amfane ka ba wato mina bil qadri khairihi wa sharrihi sannan kai imani da kaddara abu da zai zo ma baktatan sadiri haka zai zo ma ko na alkhairi ko na sharri wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un Allah ce hakika zan jarrabe ko da alkhairi ko da sharri domin na jarraba wani sai a jarrabe shi da dukiya da mulki idan ya ƙi godewa Allah ya yi girman kai ya yi ɗagawa bai ci jarabawa ba wani kuma a jarabe da talauci da babu da jinya idan ya ƙi haƙuri yi ma bai ci jarabawa su an fahimta kowa da irin jarabawa da Allah ta'ala zai masa ya sa ya ce wala na baluwa na ku bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarat sai ya ce wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah ce tabbazan jarabe ku bi shay'in min al-khawfi zan jarabe ku da tsoro kamar abin da ya faru can 2013 14 15 wanda ko wani bakin kulli ya gani sai ka zagaye wajen rabin kilomita sai ka dauka bomb ne in kowa zai shigo masallaci sai an sa masa abin nan abin cajewa har limamin ma sai an caje shi in ka ga bakuwar mace ka dinga nesa nesa da ita kenan to duk wannan an yi wannan rayuwar an yi wannan rayuwar akwai lokacin da muke karatu a jami'a Allah ne kiyaye an shiga wani hall za a yi lacca to sai wani ɗalibi da da dai ko dai sha'anin ɗalibta ne ko menene ko ya tattaro kayan wankin sai sashi a leda ko ya zo da ya ɗakin lacca kuma a daidai lokacin ana cikin wannan bala'in tsora duk inda ga ɗan ƙullin abu baka yadda shi to ana cikin lacca shi wani mai hankali ya kula da wannan sai je samu malami ya ce masa ga wani abu can ba ƙarƙashin kujera ni ban yadda da shi malamin da yake shi ma mai hankali ne sai ce to yanzu yanzu nan an masa waya sana da mitin din gaggawa da lama a fita in yaso zai fixin wani lokaci ya zo a ci gaba da lacin aka fita salin alin sannan aka zo aka ce to a zo a do security zo su duba wani abu sai ga wanke wani ɗalibi ne kaga da a lokacin an yi kururuwa an ce wani abu a cikin nan to wani ya mutu abu ko a kakkare ko a jirgi kaga tsoro ne ba abin ku duk abin da ya gani tsoro tsoro tsoro to Allah zai iya jarraba mutane da irin wannan tsoron yana bishe min al-khawf walju' ko Allah jarabe ku da yunwa a dinga fama da rashin abinci ko ga abincin ba ku din saya shi ma jarrabawa ce wa naqsi min al-amwal ko Allah ya jarrabe ku da hasarar dukiya ha akwai wani a masa gobara wani hasara ta hau kansa a dinga samun dai tawaye dukiya Allah jarrabawa ce domin ya ga imanin fi wa samarat ko Allah ya hana amfanin gona zuwa kai ta zuba takin ana ta ruwan Allah ya rike amfanin ba zai zo ba ya ga ya imanin fi wal anfusi was samarat ko Allah zai iya jarrabaka da kankan kama a hana ka zaman lafiya a hana ka lafiya a haɗa ka da mata marar tausayi a haɗa ka da makoci masifaffe a haɗa haka dai a haɗa ka da shugaba agon aiki marar haƙuri duk wannan jarabawa ce wal anfusi sannan wa samara sai ƴaƴan bishiyoyi ko noma sannan sai Allah ya ce wa bashir sabiri duk wanda ya haƙuri da ɗaya daga cikin wannan to Allah ya ce a masa albishir an bayyana jarrabawa ba ta nuna wai Allah baya son ka hasali ma bayan Allah na kwarai wanda Allah ya fi son su ya fi jarraba su tunda ya ce ashaddu nasa bala'an al'anbiya waɗanda suka fi kowa shan jarrabawa cikin mutane su ne annabawa ku duba jarrabawa da Allah ya wa annabi Yusuf alaihi salam jarrabawa da Allah ya ba annabi Ayyub alaihi salam jarrabawa da Allah ya wa annabi annabi Yunus alaihi salam kifi ya haɗe shi a cikin ruwa wani kifin ya ƙara haɗe shi ayyuba jinya annabi musa allah ya jarabe shi da fir'auna annabi ibrahim allah ya jarabe shi tun daga gida aka ce a ƙona shi ma gaba ɗaya ban duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jarabe shi da ƙurai shawa danginsa ba irin abin da ba su masa na cutarwa ba kasan dai waɗannan ba wai allah baya san su bane allah iya san su fiye da kowa amma kuma ya jarabe su ya jarabe su yasa abinda jarrabawa take bukata abu guda biyu ne haƙuri da addu'a duk wanda jarrabawa ta same ya tuna wannan abin guda biyu yayi to Allah ya so ya ce wannan jarrabawar haƙuri da juriya da addu'a amma babu shakka in dai jarrabawa tana samun marar imani to za ta yi dalilin da zai fita daga musulunci musamman jarrabawa ta damuwa ko larura ko wani abu makamacin wani to dan umar yake cewa da zaka ciyar da dutsen uhudu duka a matsayin ka yi bayar sadaka ko kyauta ko tallafi ko taimako in dai baka da imani da kadara to Allah ba zai karɓi wannan sharar Allah ba ya so sai kafa dalili da wannan hadisin da manzon Allah yake cewa shi imani ba aka jero wannan har zuwa ƙarshe sai kai imani da kadara mai kyau da aka san mai kyau sannan imanin ke cika an fahimci wannan wani hadisin iya cikin hadisin imam muslim saboda ka mu gane cewa ita kaddara tana nan turan da Allah ya halicci sammai da ƙasa Allah ya jaraba kaddara a cikin mutane annabi adam alaihi salam wata rana annabi musa ya sami ya ce ya adam kai ne babanmu ya ya kuma ubangiji ya hane ka ka ci bishiya a aljanna ka ci ta yaya haka ta faru sai annabi adam yake cewa ya musa inna Allah kalakal makadira kabla an yi kulaka bi kamsu mi'a am yake ce ya Musa Allah ya halicci kaddara kafin ya halicce ni da shekaru 500 an gane ki kamsu mi'a am sai da Allah ya halicci kaddara ta shekara 500 sannan ya halicci annabi Adam ta yaya zan yi da kaucewa kaddarar Allah ban isa ba ya sa wayo da dabara ba ta kaucewa kaddara kuma kaddara tana cikin rukunin imani kuma Allah rantsuwa fa yayi sai ya jarabe ka an fahimta ya sa ka dinga addu'a kar Allah ya jarabe ni ma bata lokaci kake sai dai ka ce Allah ka mun jarrabawa da zan yi ci Allah in zaka jarrabe ni ka jarrabe ni da iya imani na ya Allah wannan ya halatta kai wannan amma ka ce kar Allah jarrabe ka ba zai yi ba kullun ka dinga fatan Allah ya kama jarrabawa da ba za ta yi masa nadiyar rabuwa da imani ba Allah ta'ala ya samu dace ina ganin zamu samu matsaya a nan lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya da san zuciya ba mu ikon guje masa muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ta'ala ya ji kan mahaifanmu wanda suka rasu Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarsu waɗanda suke da rai kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata musu muna roƙon Allah ta'ala ya shirya mu da zuriyar mai ɗora mata farki mai daidaici muna roƙon Allah ta'ala ya ƙarawa da nan tamu albarka ya karo mana ruwa mai alkhairi Allah ya sa taki ya sauka Allah ya kawo saukin taki wannan tsadar takin zamani Allah ka ruguza ta Allah ka sa talaka samu damar sayan taki zama amfani su ya Allah Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala muna roƙonka wannan gari namu na Gombe Allah ta'ala ka zauna da mu lafiya da sauran garuruwan musulmai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfinsa dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana